الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا أشرين قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan hudu a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin da uku don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a kan titin mai tama yusuf sule a kuma nan cikin anguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka dai suratul hadid mun kwana a nambar aya ta goma sha bakwai za mu tashi a kan nambar aya ta goma sha takwas alarama bismillah na'am kamar yadda muka ɗauko bayani dangane da wannan gaba ta wannan ayoyi kuma muka yi bayanin cewa waɗannan ayoyi suna faɗaitar da mu ne dangane da wata ibada mai muhimmanci wanda darajarta da ƙimarta da martabarta ya kai inda ya kai kuma ana buƙatar mutane su mai da hankali domin gabatar da wannan ibada domin alherinta ya kai inda ya kai darajarta ta kai inda ta kai ita ce ibadar sadaka a gaɓoɓi da suka gabata mun kawo ayoyi da suke da alaƙa da wannan magana na taimako da agazawa mutane da tallafawa addini da dai shauransu sai muka ga yana da kyau kuma mu je gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mu ji wannan saƙonni yake da su dangane da wannan gaba mai muhimmanci wannan hadisai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana dangane da muhimmanci da alherin sadaka muka yi alkawarin kawo hadisai ɗaiɗaiɗai guda goma sha biyu mun kwana a hadisi na takwas a jiya lokaci ya ƙure mana yau muke so mu ƙarasa sauran hadisai guda hudu da izinin Allah insha Allahu ta'ala inda sauran lokaci mu shiga ja na gaba in ba lokaci kuma mu jira zuwa gobe insha Allahu ta'ala a kamar yadda muka faɗa hadisin mu na ƙarshe na jiya hadisi ne wanda ya zo daga ainihin wato abu zarin ligifari wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tambaye ya ce masa ka gano Uhud ko ka ga Uhud ya ce eh na gan shi ya ce ya yi tsammanin annabi zai bashi wani aika ne sallallahu alaihi wa sallama sai ya tsaya yana nazarin yanzu kan minti nawa ya rage wa rana ta faɗi sai maza Allah ya ce masa to da wallahi duk girman Uhud din nan da Allah zai bani taransa da girmansa a matsayin zinari ko azurfa a ce tudunsa da yawansa duka zinare ne yace ba zan so a ce na sadaukar da hi kwaya uku sun saura a hannuna ba zan sadaukar da hi gaba ɗaya in rabar da hi saboda neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala shine hadisinmu na takwas da muka tsaya a jiya hadisinmu na tara hadisi ne daga abi huraira Allah ya karawa abu huraira aminci da yarda yake cewa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallama faqala ya rasulallahi wani mutum ya zo gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ya manzan Allah ayyu sadaqati a'zamu ajra wacce irin kalar sadaka ne tafi girman lada wacce sadaka ne tafi girman lada wanda kyauta ne tafi girman lada a gurin Allah kala sai wannan sai manza Allah ya ce wannan mutum an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun shine kai sadaka lafiyar ka kalau kana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kuma kana kwaɗayin abin da kake so ka bayar abin da za ka bayar kai ma kana da buƙatar shi abin da za ka bayar kai ma yana burge ka abin da za ka bayar kai ma kana sha'awarsa kana son sa to in ka bayar a lokacin ka fi samun lada a gurin Allah shine alarama Allah ya ce lan tanalul birra lan tanalul birra Allah ya ce ba za ku taɓa samun albirru ba albirru kuma shine husnul khuluq haka manzo Allah ya fassara abin da ake nufi da albirru shine kyawawan ɗabi'u da yanayi mai kyau da mu'amala mai kyau da zamantakewa mai kyau wanda zai kai ka zuwa ga samun rahamar Allah Allah ya ce to ba za ku samu wannan ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna har sai kun ciyar daga abin da kuke sha'awa kuke bukata kuke so an gane maganar da kyau ku kuna son abin kuna sha'awar abin kuna kaunar abin kuna son abin kuna jin daɗin abin ku ɗauka ku bayar ba don ba kwa so ba ba don ya ishe ku ba ba don ya gallabe ku ba ba don abin kun rasa yadda za ku yi da shi ba a'a kuma kuna da bukatarsa wannan ya sa Allah ya yabi mutanen Madina saboda me خصاصة فأولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى يتي متانا مدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان sune suka zaune garin madina kuma suka mallaki imani yadda ka yarda madina tasu ce to allah ya ce imani ma nasu ne tabawwa uddara wal imana me dalilin da yasa suka samu wannan daraja guda biyu duk mutumin fa da Allah ya ce mai imani ne jama'a mai imani ne ko ba mai imani bane to mutanen Madina Allah ya mallaka musu imani amma bari ka ji dalilin kyauta da sadaka da alheri yana daga cikin dalilin da yasa suka samu wannan daraja yuhibbuna man hajara ilaihim farko dai shine suna kauna suna son duk wanda ya kauro ya dawo gurinsu su na fata an fahimta magana yuhibbuna man hajara ilaihi wa yu'thiruna wa la yajiduna fi anfusihim fi sudurihim hajatan mimma utu sannan ba sa jin wata damuwa ko wani bakin ciki ko takaici game da abin da suka ɗauka suka baya wa yu'thiruna ala anfusihim kuma suna fifita wanda yake ba su ba a kan kansu wajen abin da za su ba shi jama'a kuna fahimtar magana walau kana bihim khasasa ko da wannan abin suna bukatarsa suna son sa ba sa son su rabu da shi to suna iya haƙura su ba wa wani daban sai ce wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa sai ce me wa man yuqa shuhha nafsihi Allah ya ce duk mutumin da ya maganin bakar rowar zuciyar shi wa ulaika humul muflihuna wannan shine rabotaccen duniya da lahira ka ji dalilin da yasa Allah ya sai su sun zauni garin Madina sun mallaki garin Madina sun mallaki imani Allah ya shaida wa duniya cewa mutanen madina masu imani ne daga cikin dalilin shine suna iya ɗaukar abin da suna bukata su ba wani hadisi ya tabbata lokacin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya dinga kulla abota tsakanin mutanen makka da mutanen madina wannan kissa ce wacce ta shahara a gurin malaman sunna cewa mutumin madina zai kira abokinsa da annabi ya haɗa shi da shi ya ce masa garin far kasuwa ta na raba biyu ɗauki rabi ka bani rabi zaɓi wannan ɓangare kake bukata gidana ina da ɗakuna hudu zaɓi ɗakuna biyu ka ban ɗakuna biyu wanne kake bukata wala Allah akwai masu yoyo a ciki ko akwai waɗanda ba fulo a ciki ko akwai wanda ba filasta ba ce ɗauka ya baka su a'a ba haka suke ba za su ce zaɓa abin da kake so ka bar min abin da baka so ina fata an fahimci magana har ta kai saboda tsantsar imani da tsantsar san neman yardar Allah matansu da suke aure mutum yana da mata biyu sai ce su fito waje ce dube su wacce ta yi maka zan sake ta ka aure ta malam imani ya zauna ko bai zauna ba yanzu kai zaka iya mutuwa man abokinka ya ka zaka aure mata ya ce baka da mutunci mutuwa fa ba wai yana raye ba ballantana a ce sun samu matsala sun rabu kuma kai ka auro ta ai ka ɗebo rigima ai ko ba haka bane amma su ana nan da ran tana nan ba matsalar da ta faru zai ce je ki na sake ki kai kuma je in ta gama idda ka aure ta shikenan kawai kuma gobe ya fito da abinci daga gidanta hima ya fito da abinci daga gidansa a haɗu kuma a zauna a ci ba wata matsala saboda imani wai wata miyar sai a makota ko eh wani imanin sai a madinar manzan Allah eh wani imanin sai cikin sahabban annabi Muhammad to amma ai kun ji abin da suka samu a dalilin wannan ko tabawwa uddara wal imana a dalilin haka Allah ya ce Madina tasu ce kuma imani ma nasu ne wato ina so ku gane maganar fa ba fa cewa akai su masu imani bane Allah ya musu mm abinda Allah ya ce shine imani mallakar su ne tabawwa'u ka san meye ma'anar tabawwa'a kuwa shine abinda ka zaune shi mallakar ka naka to yadda suka zauna Madina tasu ce wa walidin wa ma walada to haka imani ma nasu ne maganar ko ba karamar magana bace wallahi amma sai ka gane larabcin da usulubin yadda Allah ya yi magana sannan za ka gane girman magana jama'a kun fahimci magana me ya kawo musu wannan shine taimakon nasu an ce akan iya zuwa yaƙi mutum goma a jera su ƙishirwa ta kada kowa sai a zo da ruwa idan an zo za a ba wannan sai ya ji na kusa da shi ya fi shi haniniyar ƙishirwa sai ya ce a'a ni kar a bani a bawa na gefe na in ya ƙoshi ni na samu shi ma aka zo kansa sai ce a'a ya ji na gefensa ya fi kakajin kishirwa a fara bashi kafin shi in ya koshi in ya so a dawo kansa shi ma aka zo kansa da haka har a zo kan na ƙarshe sai a samu shi din ya rasu a dawo na biyu bari a bashi ma ya mutu a dawo har a zo kan na farko duk sun mutu saboda san a bawa ƴan uwansu saboda tsantsar imani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wata rana an taba kawo masa kyautar wata riga kun san manzan Allah baya cin sadaka ahlul baiti kaf ba sa cin menene sadaka sai kyauta an gane magana da kyau ko to da aka kawo masa kyautar wannan riga rigar tana da kyau ya je ya saka ta da ya je ya saka rigar ya fito sahabbai suka dinga yabawa kai ya rasulullahi rigar nan ta ma kyau la ilaha illallah rangadi kawai sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi ni kuma wallahi ina son riga nan da zaka bani annabi kawai sai ya tashi ya shiga gida sai ya nade riga ya sako ta a leda sai ya kawo ya bashi sai wasu suka bi ba suka ce amma kai wallahi tallahi baka kyauta ba ba kai kuwa annabi ya sako rigan nan yana bukatar ta yana sha'awar ta yana son ta yana jin dadin ta mun yaba cewa ta masa kyau kuma ka ce ya baka kai ka san ba hana ka zai ba dan me zaka roke shi yace ina dai annabi ya bani suka ce eh yace ni abin da yasa kawai ta taba jikin annabi Muhammadu ne ina so ta taba jikina yace domin in ta taba jikina na san ba zan ci wuta ba dabara ce wayo yayi kun san haka annabi ya taɓa yin fitsari a cikin wata irin abin da ake cewa kwatanniya ko mene da hausa irin abin robar fitsari da ake riya aji sai annabi ya sa wata daga cikin baiwa sai ya ce ta je ta ɗauka ta zubar wance eh akwai wani abu a ƙarƙashin gado maza da Allah zai ke ɗauka ki zubar kawai tana ɗauka ita kuma kawai sai ta share bakinta kawai ta yi bismillah sai ta kwankwaɗe manzo Allah ganta ta fito da roba yace ke ina abin da nace ke zubar tace na shanye ya rasulullah yace shikenan ba za ki cutar jahannama ba an gane magana da kyau ka sha fitsarin manzan Allah ba kai ba wuta wuta kun yi sallama jama'a kun fahimci magana da kyau ko so don haka yana yace dabarar dama ba wai riga ce ni ta daman ba annabi ya sa ni ma in saka na san mun yi sallama da wutar jahannama jama'a kun fahimci magana da kyau wannan duk yana daga cikin usulubi da tsari da karantarwa da nusarwa da yanayin tafiyarwa irin na annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane magana da kyau ko allah shiryar da mu saboda haka hadisi na na takwas muka tsaya yau za mu tashi kan na tara hadisi na taran shine kamar yadda muka faɗa abu huraira ya rawaito ya ce wani mutum ya zo gurin manzan Allah ya ce ya rasulallahi ayyu sadaqati a'zam wata sadaka ce tafi girma ajran wajen lada fa qala anta saddaqa wa anta sahihun shahihun kai sadaka kana buƙatar abun kuma lafiyar ka kalau ba wata damuwa ce ta sa ka san wani idan matsala ta mar yawa a lokacin da yake sadaka ko kyauta saboda yana neman Allah ya yi masa damuwa ba laifi ba ne amma in kana so ka yi sadakar da tafi kowace lada to ka yi wata lafiya garau kawai lada kake nema a gurin Allah kuma ka yi sadaka da abin da kake sha'awa kake bukata kamar yadda muka ji abu dahdah ko a can baya ya kyautar da lambunsa har ya zo ya samu mahaifiyarsa ya ce ta tattara yana ta yana ta ta fito daga lambun don ya kyautar wa manzan Allah ya kyautar wa Allah shi jama'a kun fahimci maganar da kyau da ya ji Allah yana neman rance kaga bambanci da yahudawa kenan yahudawa su kuma da suka ji Allah yana neman rance sai suka tuntsire da dariya kyal kyal kyal نعم Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya ce wa manzan Allah ka gaya wa al'umma ina neman rance rancen fa da Allah ke nema ba cewa yake a bashi shi ya ci ko ya sha ko ya saka ko kaza ba Allah ya ya tsarkaka daga barin wannan ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira amma Allah yana magana ne akan arantawa addininsa ta hanyar taimakawa addinin da al'umma yahuda da suka ji wannan magana sai suka ce oh yanzu annabi muhammadu Allah naka ba a talaka ne yanzu wai rance yake nema a gurinmu kai mu mu taɓa ganin talakan Allah ma irin wannan Allah naka ba ba Yahudi habba ba Yahudi ai ba da mutunci ai suna faɗin wannan sai Allah ya ce to Jibril je ka kai masa sako sai Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha faqirun laqad sami Allah sami Allah qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ce hakika Allah ya ji kalma da furucin waɗannan mutanen da suka ce Allah talaka ne su kuma mawadata ne kai ka ji fa wai a cin kaza a cin danko ma wai haddasa kaza yanzu wai ɗan adam ne zai danganta talauci zuwa ga Allah in ba tambaɗewa da lalacewa ba Allah ya ce hakika Allah ya ji furci da kalma ta waɗannan Yahudawa da suka ce inna Allah faqirun Allah talaka ne wa nahnu agniya Allah ya ce amma ba su sanaktubu ma qalu za mu rubuta wannan magana za mu ajiye musu ita wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin kashe annabawa na da suka dinga yi ba tare da sun cancanci kisa ba su ma za mu rubuta mu ajiye musu wa naqulu dhuqu daga ƙarshe za mu ce musu ku ɗanɗani azabar harik azabar gobara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un azabar gobara to wanne ne ba wanne ne ba azabar ce ko gobarar ce gobarar ce ko azabar ce Allah ka tsare mu daga azaba da nau'o'inta gaba daya Allah ya ce wallahi sai mun ɗanɗana musu azabar gobara wato Allah maɗaukakin sarki ya tanadi kayan aiki mana akwai kayan aiki na jiyar da ɗan adam daɗi in yi biyayya akwai kuma kayan aiki na ɗanɗana kuɗa ta bala'i da azaba ga ɗan adam idan ya kan gari domin Allah ya ce inna ladaina an kalan sai wanne kuma Allah ya ce inna ladaina a hannunmu a gurinmu an kalan akwai kayan ɗauri na rantsi da Allah kasan dai ko police headquarter aka kai ka kasan za ka ɗauri ko wannan nan duniya kenan to Allah da kansa ya ce musu Allah mun tanadi kayan ɗauri mun tanadi kayan ukumi mun tanadi kayan azaba mun tanadi narko an kalan wa jahima kuma mun tanadi wutar jahim Allah ya ce wa ta'aman za gussa sannan mun tanadi abinci mai makalewa a makogaro la ilaha illallah wata irin kaya ne da dan wuta in ya haɗiye ta ita ba za ta yi waje ba ita kuma ba za ta yi ciki ba Mm. Na'am. خذوه Allah ya ce inna shajaratar zaƙum lalle itaciyar zaƙum da'amul afim abincin mai sabo kenan abincin ɗan ta'adda abincin mugu abincin azalumi abincin mazinaci abincin duk wani kangararre fanɗararre waskacacce kautacce daga hanya da'amul afi Allah ya ce kalmuhul yadda ka san narkakkiyar dalma haka abinci yake ya gali butu in ya shiga cikin ciki sai ya dinga tafasa ya malkaɗa kayan ciki ya dinga tafarfasa shi yadda ka san a sa tattasai da tumatir a injin malkaɗe jama'a kaga da yadda yake jujjuya yana faffashewa yana zubowa ku wallahi Allah ya ce haka idan dan adam ya ci wannan abincin zai malkaɗa kayan cikinsa gaba ɗaya ya gali butu ka ghalil hamim in baka gane ba Allah ya ce kamar yadda ruwan zafi in ya tafasa a tukunya yake jujjuyawa yana hautsina saboda tsabar wuta ya kasa tsayuwa guri ɗaya saboda tsabar zafi ba zai iya zama guri ɗaya ba saboda wuta Allah ya ce to haka kayan cikin ɗan wuta zai dinga tafarfasa in ya ci wannan abincin ka galil hamim Allah ya ce kuduhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim ku danke shi wulla min shi tsakiyar wutar jahannama Allah ya sauwaye don haka wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sadaka kai kyauta kana buƙatar abun kuma kana son abun kana buƙatar sa manzo Allah ya sake cewa takhshal faqara kana tsoron kar ka bayar kai ma ka talauci amma kuma sai ka daure ka me ka bayar takhshal faqara wata amalul ghina kana ganin kuma in ka rike abun za ka iya wadatuwa da abin ko kuma zai iya sa ka samu arziki ko za ka iya samun wadata ta hanyar abin amma sai ka ɗauka ka bawa mutum tare da cewa kana tsoron in ka ba za ka talauci kana kuma ganin in ka riƙe in ka riƙe Allah maɗaukakin sarki zai iya sa kai arziki ta dalilin abin Allah ya ce to wannan shine maza Allah ya ce wannan shine sadakar da tafi kowace lada wala tumhil maza Allah ya ce kar kai jinkiri fa ina jan hankalinka kar kai jinkiri hatta idza balagatil hulqum har sai idan ranka ta zo makoshi kulta sai ka budu baki ka ce lifunanin kaza a ɗauki abu kaza a bawa na cikin dukiyata jama'a kun fahimci maganar da kyau ku kar ka bari sai wannan lokacin an gane maganar da kyau ku kar ka bari sai wannan lokacin lifulanin kaza a ɗauki kaza a ba wa ne wa lifulanin kaza a ɗauki kaza a ba wa ne wa kad kana lifulanin wana ma na ce a bashi kaza manzo Allah ya ce karka yadda sai wannan lokacin ne zaka yi sadaka za mu zo akwai hadisin gaba shi zai ƙara fito mana da wannan maganar ƙarara ba laifi ba ne dama can kana kyauta kana sadaka kana alheri sai ka zo dab da rasuwa sai kai wasiya wannan ba ita ake magana ba ina so ku gane akwai wanda dama baya alherin komai sai dab da mutuwarsa ne sai ya ce ya yi wasiya a bawa na kaza annabi ya ce to karka yadda kai haka kun fahimci maganar da kyau ko amma idan dama ɗabi'ar ka ce halinka ne tsarinka ne yanayinka ne kyautarwa bayarwa sadakarwa alheri sai kuma ka zo dab da rasu ka ce to bari ka ƙara akan abin da ka saba to wannan marhabun lali amma a ce sai ka zo mutuwa sannan za ka fara to nan kuma matsala ta faru Allah ya sauwai wannan shine hadisinmu na nawa na tara hadisi na goma wa an busr bin jahashin al-qurashi annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam ba bazaka yawman fi kaffihi annabi sallallahu alaihi wa sallama bazaka yawman fi kaffihi yayi tofi a tafin hannun shi haka sai tofo yawo hakan nan a tafin hannunsa fawa ba'a alaiha usba'ahu sai ya ɗora yatsunsa guda biyu kuma akan yawo ya ɗora shi akai sun maƙala sai manzan Allah ya ce ƙala Allah Allah ya ce ibnu adama ya kai ɗan adam annatu ujizuni ta ya za ka gagare ni ta ya za ka gagaran ɗauki mataki a kanka ta ya za ka gagaran in yi hukunci a kanka wa kad khalaqatuka min mithli hadhihi bayan da wannan irin kazantar yawo ko majina ko kuma maniyi na halice ka hatta idza sawaituka har sai da nazo na daidaita ka ka zama cikakken mutum kai baka san farkon ka bai wuce kazantar yawo ba wa adaltuka na shirya ka na tsara ka mashaita baina burdaini walil ardi minka wa'idu sai ga ka ka taho kana tafiya kana takama a ban kasa kana baba kere kana abin da kaga dama fa jama'ata ka tara dukiya wa mana'ata kuma ka hana kowa na fata an fahimci magana ka tara dukiya kuma ka hana kowa inji Allah inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama hatta idza balagatit taraki ka ci gaba da tare-taren dukiyarka ka ci gaba da ɗeba-ɗeban dukiyarka ka watsar da kowa har san da rai ta zo makoshi kulta buɗar bakinka kawai kawai sai ka ce a ta saddaku to yanzu kan zan yi sadaka amma da ka yi taban kamar ka kai ne germany kai ne italy kai ne ingila kai ne mota kaza kai ne gida kaza kai ne shago kaza kai ne dukiya kaza kai ne jari kaza kai ne lissafi kaza komai ya yi zama normal baka da matsala ana ta zuwa neman agaji na addini an zo baka yi ba marasa lafiya sun zo neman magani baka ba su ba ɗalibai sun zo neman kuɗin registration ba ruwanka ya kanne da yayo sun zo neman tallafin gida kaƙi wani zai yi aure ya zo ka taimaka masa da kuɗin haya ka ƙi kai komai ka ƙi ka taimaki kowa kai dukiyar kama irin ta ɗan ƙaruna ne idan aka tambaye ka kai ta bayanin wahalar da ka sha ka tara ta na rantse da Allah inda a ce wahalar mutane ne take tara musu kuɗi wallahi tallahi babu wanda zai tara kuɗi jama'a domin ƙarfin da Allah ya baka da lokacin da Allah ya baka bai kai ka iya amfani da shi ka tara abin da ka tara ba amma sai ka sai abin dubu ɗari sai ka ci ribar hamsin wa ya kawo ma Allah in ya ga dama sai ka sai na ɗarin sai a dawo da hamsin an yi asarar nawa hamsin za ta taru dukiyar ba za ta taru ba idan ya ga dama sai ka sai na ɗari kai dawo da hamsin kaga hamsin ta tafi gobe ka sake sayan na hamsin ɗin a dawo da ashirin da biyar kaga ashirin da biyar ta tafi jibi ka sai na ashirin da biyar a dawo da na bakwai da ɗari biyar haka ne ko ba haka ba ko dubu sha biyu da ɗari biyar da Allah dukiya ta taru ba ta taru ba ashe wannan dukiyar da ka tara ka samu kar ka ɗauka hikimarka ne ko dabararka Allah ne ya ga dama ya tara maka da kai da wanda ba shi da shi ba ku da bambancin komai na rantse da Allah ba ku da bambanci falala ce kawai ta ubangiji da ya ga dama ya baka jami'un nasu fi duniya sawa'u falan tabqa walan yabqa thara'u fala tagtarra fi shay'in sayafni gururul mar'i bil fani ghaba'u yace jami'un nasi kaf mutane a duniya fi duniya a duniyan nan sawa'u ɗaya suke ba wanda ya fi wani ko ba haka bane illa bi takawa sai dai inda tsoron Allah amma da ni da kai duk ɗaya muke gurin Allah wallahi abin da ka samu zan iya samu abin da na samu za ka iya samu ba zane ne na fi ka ba Allah ya bai kai ya hana ka ba zaƙin baki ka fi ni Allah ya baka ni ya hana ni ba ba wanda ya yi wa Allah wani abu da ya cancanci ya bashi kaza in ba falalar Allah subhanahu wa ta'ala ba to ɗagun kan me zaka yawa ne da haka yace falan ta buƙa walan ya buƙar sarau dukiyar ba za ta saura ba duniyar ma kanta ba za ta saura ba da haka sai ce to ga shawara fala ta ga tarrafi shay'in sayafni kar ka rudu da abin da ka san zai kare ya ce gururul mar'i bil fani ghabau ruduwar dan adam da abin da ya san karewa zai yace wannan wauta ne na rantsi da Allah ka rudu da abin da ka san ba dawwama zai ba haka ne ko ba haka ba yace wallahi babu wauta da tafi wannan an gane maganar da kyau ko yace dan haka ka zama mai hankali mai sanin ya kamata cikin al'amura ka kuma kwantar da kanka kai mu'amala da mutane mai kyau sai ka gama da duniya lafiya an gane magana da kyau ku kai kuma talaka ka kwantar da hankalinka kar ka dinga jin haushin masu shi domin matsalar da take faruwa shine su masu shi suna da ɗagon kai shi kuma talaka ya iya haƙuri koma ya ta surutu ya ta ƙananan manganu ya ta zage-zage ya ta ashariya ya ta gulmar wanda Allah ya bawa lisanaka lisanaka harshenka da kake gani la taktab bihi kullum ri'in karka dinga gulmar kowanne mutum da shi lisanaka la tazkur bihi auratan ri'in fa kulluka auratun walin nasu a ayun wa ainaka in abdat ilayka ma'ayiban fasunha wa qul ya ainu linnasi a'yun haka mawaki yace yace lisanaka kaga harshen kan nan kaga harshen kan nan la tadhkur bihi awratan mri'in karka dinga aibanta wasu da shi ka dinga faɗin maganganu ai kaza ai kaza kaza kaza kawai saboda kana jan haushin Allah ya masa kai bai ma ba ya ce fa kulluka auratun walin nasu a ayun kai ma fa gaba ɗayanka al'aura ne kuma sauran mutane ma suna da idanu me yasa kai ba a faɗi aibin ka ba aka ja baki aka yi shiru kai kuma kana iya faɗin aibin wasu na fata kuna fahimta ya ce wa aina ka ga shawara to zan baka kaga idanunkan nan in abdat ilayka ma'ayiban in ta bayyano maka aibobin wasu fasunha ka kame harshenka da idanunka na fata an fahimta wa qul ya ainu lin nasi a ayun ka ce ke idanuna da ke hango min aibobin wasu sauran mutane ma fa suna da har idanun da za su hango aibun naki me yasa ba su faɗi aibin ki ba sannan ke ke kokarin aibin wasu na fata kuna fahimtar magana ka ja bakinka kai shiru kai addu'a ka roki Allah ya hore ma kuma ya baka ta hanyar da ta dace sannan sai ka zauna lafiya da kowa sai ka gama lafiya kuma ba tare da wata matsala ba ma wallahi in ka ki wannan to bahaushe ya ce idan ka ki sharar masallaci to za ka yi ta market na fata an fahimci magana da haka sannan yake cewa sawaituka wa adaltuka wa mahita baydal murdaini wal ard minka wa idun fa jama'ata wa mana'ata ka tara dukiya ka hana kowa manzo Allah yace hatta idza balagat taraki har sanda har sanda rai ta iso ina makoshi kulta budar bakinka sai ka ce atasaddaqu yanzu kan zan yi me zan yi sadaka wa anna awanu sadaqati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah ya ce ina lokacin sadaka kuma yanzu wa anna awanu sadaqa ina lokacin sadaka kuma yanzu ka ki kai tun da can lokacin da kake da dama yanzu lokaci ya kure maka annabi ya ce wa anna awanu sadaqa ina kuma lokacin sadaka yanzu Allah ya tsare mu Allah ba mu ikon yin amfani da damar mu wannan hadisi al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi Muhammad Nasiruddin Albani a cikin silsila sahiha lambar hadisi na 1143 ya tabbatar da ingancin wannan hadisi saboda haka ya ku yan uwa masu albarka lallai wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu mai da hankali dangane da rayuwarmu da addininmu da mutuncinmu kar mu dinga wasa da matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye mu sai hadisi na gaba wanda shine hadisin mu na goma sha ɗaya mun gama da na goma yanzu ko sai hadisi na goma sha ɗaya shi ma daga abu huraira Allah ya ƙara masa aminci da yarda ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah madaukakin sarki zai faɗa a ranar tashin alkiyama jama'a idan fa aka ce Allah zai magana a ranar tashin kiyama to fa wannan maganar in ma mai amfani ce to wanda za ta wa amfani fa su ne wanda suka je da kafar dama haka ne ko ba haka ba in kwa dama ta bala'i ce da azaba Allah ya sauwake to wannan kuma dama waɗanda ta shafa ta shafa Allah ya sa mu ba za ta shafe mu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai faɗa ranar tashin alkiyama yabna adam ya kai dan adam marittu falam ta'udni na yi rashin lafiya baka je ka gaishe ni ba Allah da kansa zai ce na yi rashin lafiya baka je ka gaishe ni ba ƙala ya rabbi bawa sai ce ya ubangiji kaifa a'uduka yaya zan je in gaishe ka wa anta rabbul alamin bayan kai ne ubangijin halittu ai kai baka rashin lafiya ya Allah na fata an fahimci magana kai baka rashin lafiya ya Allah ta ya zan yi in je na gaishe ka Ƙala Allah sai ya ce wa bawa amma alimta anna abdi fulanan amma baka san wane na wane abokinka ko wane dan uwanka ko wane makocinka ko wane abokin aikinka a ofis ko classmate ɗinka ko babbanka ko kawunka ko wanda daga cikin danginka ya yi rashin lafiya marida ya yi rashin lafiya falamta udu amma baka je ka gaishe shi ba yanzu wannan sai yake nuna mana muhimmancin zuwa ka gaidawa marar lafiya muhimmancin ka je ka gaida marar lafiya in bayan lafiya a asibiti ne a gida ne a wani gari ne wannan irin ziyarar ita kam kai tsaye sake ba kaidi ta tabbata a sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma tana da dimbin lada tana da alheri mai dimbin yawa da haka Allah ya ce wa bawa amma baka san wane na wane kaza dan gidan wane kaza yayi rashin lafiya baka je ka gaishe shi ba amma alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu Allah zai ce wa bawa amma baka sani ba da a ce ka je ka gaishe shi da ka same ni a gurin shi to malamai suka fassara fassara biyu wasu suka ce lawajadtani indahu ai da ka same ni nima a gurin ina mai duba shi ina mai sama masa sauki ina mai masa rahama a dalilin abin da Allah jarrabe shi da na jinya wasu suka ce lawajatta ne indahu ai da ka same ni a gurinsa ni kuma da na biya maka bukatunka na alheri da na maka rahama a dalilin ka je ka gaishe shi ina fata an fahimci magana da a ce ka je da ka samu abin da kake bukata nema a gurina ya bi na adam ya kai dan adam istata'amtuka na nemi ka ciyar da ni falam tuta'imuni amma sai baka ciyar da ni ba falam tut'imni baka ciyar da ni ba qala sai bawa yace ya rabbi ya ubangiji wa kayfa ut'imuka ta ya zan ciyar da kai wa anta rabbul alamin bayan kai ne ubangijin halittu gaba daya Allah yana ci jama'a eh Allah baya ci Allah yana sha baya sha amma idan ka ciyar da bayinsa sai ya jingina abin zuwa gare shi kamar shi ka ciyar saboda ya nuna maka girman abin da kai an gane magana da kyau ku ya ce don haka na nemi ciyarwarka amma baka ciyar da ni ba bawa ya ce ya Allah ta ya za a yi na ci da kai alhalin kai ne ubangijin halittu kala sai Allah ya ce amma alimta anna hustata maka abdi shin baka sani ba bawa na wane ya zo ya nemi abinci gurinka kaga mutum ya zo tsakaninsa da Allah yana bayyana cewa gidansa ba a yi girki ba har ma ya ce maka in kana so na ka zo mu je ka ga gidan yadda yake wai dan ya tabbatar ma da gaskiyar abin da ya zo ma da shi amma wallahi wani yana da shi ba zai iya bashi ba wallahi tallahi wani yana da shi ba zai iya bashi ba wani bawan Allah ya ba wani bawan Allah labari shi kuma wannan bawan Allah ya ban labari suna tare da wanan sai aka kira wanan aka ce ya zo akwai saƙo a bashi ya je aka bashi buhunhunan shinkafa da buhunhunan suga da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza suka ɗauko tare da wanan suka kawo gidansa suka sauƙi kuma wallahi ya kasa ba wai ya ɗau ɗaya daga cikin buhunhunan ya bashi ba a ya farke ɗaya cikin buhun ya ɗeba masa kaɗan ya bashi wallahi tallahi ya gagara ba wai ya ɗau ɗaya daga cikin buhunhunan ba a'a ya farke ɗaya daga cikinsu ya ɗeba mar ya tsakura mar wallahi tallahi ya gagara shi ne ya zo yake ba wani bawan Allah labari cewa wallahi a lokacin da suka je suka ɗauko kayan nan suka kai wa wane tare da shi wane ya ce wallahi gidansa ko girki ba a yi ba me kake nema a duniyan nan idan ka tara abinci ka tara abinci ka tara abin sha ka tara komai ma ka tara me za ka yi da ita me za ka yi da ita in Allah ba ka dama shine ka cinye abin da ka tara haka ne ko ba haka ba to sai me kuma and so what bayan ka tara ka cinye in kuma Allah ya ga damar wulakanta ka eh wallahi sai ka gama tarawa baka amfana da hima ma ka mutu ka bari ladara lil mar'i ladara lil mar'i qabla al maut yaskunuha ko ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha amwaluna لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها mawaƙi yake cewa ladarar mar'i babu gida gabawa na holewa na jin daɗi na yin abin da yake so ba'adal maut bayan ya mutu wanda zai zauna ya ha wanda zai je zauna a cikinta illallati kana qabla al mauti ya bune ha sai wacce ya gina kafin ya mi ya mutu shine ka gina ta ta hanyar alheri ta hanyar aikin ibada ta hanyar kyauta ta hanyar sadaka ta hanyar mutunta mutane ka gina ta ta hanyar wannan fa in bana ha bi khairin in ya gina ta da alheri ɗaba maskanuhu ko maskanuha zaman gidan sai ya mar daɗi a lahira haka ne ko ba haka ba saboda ya gina ta ta hanyar yin abin da ya dace wa in bana ha bi sharrin in ku ya gina ta da sharri ya gina ta da matsala khaba baniha ginin ta ya rushe ya zama bala'i gare shi dan zai je ya zaman bala'i da kunci da azaba sai ya ce amwaluna kaga dukiyar nan tamu lidawul mirasi najma'uha ga masu gado muke tara ta haka ne ko ba haka ba ga masu gado muke tara ta ka tara kuɗi ka gina gidaje ka tara motoci ka tara kayan alatu ka tattara ka mutu ka tafi ka bari magada su zo su gaji in Allah ya sa ka yi musu tarbiyyar arziki ne su yi aikin alheri ka sami mai lada a gurin Allah idan ku aka yi kuskure ya zama mutanen banza ka bari a duniya to za su je su yi ta aikin asha da wannan dukiyar kuma wallahi sai Allah ya tambaye ka ɗaya bayan ɗaya kwandala bayan kwandala domin cikin hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da yake cewa kafar dan adam ba za ta bushe daga bakin kabarin shi ba har sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu daga cikin tambayar shine dangane da dukiyarka min ainak tasaba wa fi ma anfaqa ta ina ka samu kuma ta ina ka me ka kashi da haka amwaluna lidhawil mirasi najma'uha wa buyutina gidajenmu kuma li kharabid dahari na buniha dan yau da gobe ta rusa muke ginawa haka ne ko ba haka ba yau da gobe ta rusa yanzu idan an nuna maka wani gida an ce gidan tsohon wani gwamnan jihar Gombe ne ko gwamnan wata jiha sai kai mamaki haka ne ko ba haka ba yanzu ta nan akwai wani tsohon gidan tsohon gwamnan wata jiha na rantse da Allah za ka wuce sau talatin baka ma kalli gidan ba jama'a haka ne ko ba haka ba sau talatin za ka wuce wallahi baka kalli gidan babalantana har ka mai da hankali ma cewa nan gidan fa wani tsohon gwamnan wata jiha ne anan wa buyutina li kharabi dahri na buniha gidajenmu dan rusawar zamani da yau da gobe muke gina su sai ce annafsu ta biki alad duniya rai fa tana ta kuka sai ta samu duniya tana ta godan samun duniya wa qad alimat alhalin ta riga ta san anna salamata fiha tarku ma fiha kubutuwa a cikin duniyar a samu zaman lafiya a lahira shine a watsar da abin da yake duniya haka ne ko ba haka ba Allah ya shiryar da mu da haka yake cewa istata'amtuka na ne muka ciyar da ni baka ciyar da ni ba yace ya za na ciyar da kai ya Allah sai baka san cewa bawa na wane ya nemi ciyar da ni kai baka ki ka ciyar da shi amma alimta annaka law at'amtahu bashin baka sani bane cewa da a ce ka ciyar da wannan bawa nawa la wajadta zalika indi da ka samu ciyarwan ni kuma a guri na yabna adam ya kai dan adam istaiqaituka istasqaituka falam tasqini na ne muka shayar da ni amma ka ƙi ka shayar da ni ƙala ya rabbi sai bawa ya ce ya ubangiji kai fa uskika ko askika wa anta rabbul alamina ta ya za a yi na shayar da kai alhalin kai ne ubangijin halittu ƙala sai Allah ya ce istasqaka abdi fulanun wane ya nemi ka shayar da shi falam tasqihi sai baka shayar da shi ba amma innaka law saqaitahu amma baka sani ba cewa da ka shayar da shi wajadta zalika indi da ka samu haka a gurina jama'a ana fahimta sai wannan ya nuna waɗannan abubuwa gaba ɗaya da Allah ya bayyana cewa bawana ya nema ba kai masa ba da ka masa da kamar ni kaiwa da ka masa da ka samu haka a gurina ashe kenan mutane idan Allah ya hore musu ya ba su to cikatan falalar Allah ya baka tabbatuwar falalar Allah ya baka shine a ganka kana yi wa wasu bayan Allah waɗanda suke bukata ma wallahi idan kaki kana jin cewa kai kaɗai ne ka samu wallahi wallahi za ka gane kuskurenka za ka gane kuskurenka za ka gane kuskurenka wannan shine gaskiyar magana jama'a saboda haka wannan aya ta innal musaddiqina wal musaddiqati lalle masu sadaka maza da masu sadaka mata wa aqradullaha qardan hasana kuma masu bawa Allah rance maza da mata yudha'afu lahum Allah zai ribanbanya musu a gobe kiyama walahum ajrun karim kuma suna da lada mai karamci mai girma a gurin Allah Allah ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi lalle waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa ulaika humus siddiquna waɗannan su ne siddiƙai wa shuhada inda rabbihim kuma su ne shahidai a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma ajruhum wa nuruhum suna da lada a gurin Allah na musamman kuma suna da wani haske na musamman a gurin Allah sai Allah ya rufe ayar da cewa wallazina kafaru wanda ku suka kafirce wa Allah ta hanyar kin yin waɗannan abubuwan da ya lissafa da ma sauran abubuwa na addini da Allah yake so wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ƙaryatawa na aiki da kuma ƙaryatawa na baki akwai wanda ya gaskata a baki amma ya ƙaryata a aikace dukkan mu nan mun yi imani da harisan nan mun yi imani da cewa Allah ya ce ai sadaka da kyauta amma kalilan kake samun cikin mu wanda suke iya aikatawa haka ne ko ba haka ba kaga mun gaskata a zuci mun gaskata a baki amma aikace muna dab da mu ƙaryata in ma ba mu ƙaryata gaba ɗaya ba to haka al'amarin yake ana so duka da gabarka da bakinka da zuciyarka su yi aiki da addinin Allah yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarni to kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim waɗannan sune ƴan wutar jahim Allah ka tsare mu daga wutar jahannama Allah ka yaye mu wannan ayoyi kwana uku yau kenan muna bayani dangane da abin da ke kinsu a cikin su kuma daga yau dai bayanansu ya ƙare gobe in Allah ya kai mu dare da lafiya za mu shiga ayoyi na gaba domin ci gaba da fafatawa abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiq kafin na sallame muna tare da to shikenan kamun dabara da na sani da ba zan karɓo wayan nan ba muna tare da ɗan uwa malam ahmad muhammad algombawi a babban malaminmu da muke tare da shi a wannan gari kuma kamar yadda aka sani yana ɗaya daga cikin malamanmu wanda suke taimaka mana wajen harkoki na da'awa a wannan masallaci yana jin sallah sannan kuma da dabara da bana shi ya karbi tafsirin mata yake gudanar musu kuma dai na san ana bibiya ko ta social media ana jin fa'idoji da alkhairai da malam yake gabatarwa a wannan guri muna addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah madaukakin sarki ya biya shi da aljannar firdausi da abubuwan da yake mana a ya naji ba ku amin ko ba ku so Allah ya masa da a muna ta Allah ya masa albarka Allah ya biya masa bukatunsa ko abin da hasada ne in muku ta malam mai a in yi ta malam mai tauhidi eh ta Allah ya sa mu dace so malam insha Allah ta'ala yana bukatar uzuri da na so ya ce wani abu to amma yana fama da dan mura gaskiya ya ba da hakuri cewa ba shi ya ce wani abu ba amma dai wayo yayi min nan gaba ba zan kare da da wannan wayon ba insha Allah Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi da aljannar firdausi akwai masu ba mu gudunmawa ga sunan a na farko akwai to akwai wani bawan Allah ya turo da naira dubu ɗaya akwai wani bawan Allah hima ya turo da naira dubu ɗaya akwai wani bawan Allah dai still ya turo da naira ɗari biyu akwai wani bawan Allah still ai duk kowa ma bawan Allah ne shi ma ya turo da naira ɗari to sannan sai malama Amina ta turo da naira ɗari hudu sai mai Kano Abdullahi ya turo da naira dubu ɗaya sai wani ba suna ya turo da naira ɗari biyar sai Olama Jet Venture ko Ventures sun turo da naira ɗari naira dubu biyar sai ya hassan muhammad ya tura naira ɗari biyar sai ya haya sharahuddin ya tura naira dubu biyu sai abdulrahman ya tura naira dubu ɗaya sai ibrahim mansur ya tura naira dubu uku sai ibrahim bello gaya ya tura naira ɗari biyar sai adamu muhammad ya tura naira ɗari biyu sai isa muhammad ya tura naira dubu biyu sai mubarak ya tura naira ɗari biyar sai wani bawan Allah ya tura naira dubu ɗaya sai wani bawan Allah stirhi ma ya tura naira ɗari biyu abinda muka samu yau naira dubu ashirin da naira ɗari ɗaya akwai kuskure da aka samu na lissafin kuɗin nan jiya asfajiya dai muna da naira dubu ɗari uku da arba'in da bakwai jiya mun ce da tamanin da wani abu ko to gaskiya akwai kuskure su masu abun nan din sun kuskure amma da Allah a dinga lura kar he mun sanar da al'umma kaza kuma a yi ribas a dawo baya wani ba zai fahimce mu ba Allah ya sa mu dace sannan yanzu idan an hada gaba ɗaya kuɗin da muke da shi naira dubu ɗari uku da sittin da takwas da naira hamsin insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya saka kowa da alheri na'am to afwan ga wani bawan Allah kamar da aka ji ya aiko da naira ɗari biyar akan a roƙa masa Allah Allah ya masa bukatu suna alheri wani bayan kawo naira ɗari biyu shi mace a roƙa masa Allah dan mun sha Allah ya yi masa wani ya ce ga naira dubu ɗaya shi ma a roƙa masa Allah Allah ya masa bukatu suna alheri Na'am.
wani shi a roƙa masa Allah zai yi jarrabawa ta jam da bayan Allah ya ubangiji ya ainihin wato bashi nasara kai Amin.
ga naira ɗari hudu ga daga Amina kamar da aka faɗa akan cewa roƙa mata Allah bukatu ta alheri Allah ya biya mata ga ɗari biyar a yanzu a sa su marayu ga ta suna alkhairi Allah ya biya masa wannan mace ga ɗari biyar shi ma a sa su marayu Allah ya biya masa bukatu suna alkhairi ya yi masa damuwansa Amin.
malam na sa aure a gaba malam ya sa aure a gaba roƙa masa Allah Allah ubangiji ya ainihin wato buɗa masa ga ɗari biyu ga ɗari biyu ina da da- yana da damuwa Allah ubangiji ya yi masa kuma ya biya masa bukatu suna alkhairi Amin.
yana neman aikin soja Na'am.
a roƙa masa Allah Allah ubangiji yana neman soja a roƙa masa Allah Allah ubangiji ya bashi ya ce ga ga kaya set ɗaya kuma wani ce ga kaya set ɗaya sabbi a ba wa marayun nan su ma buƙatu suna alkhairi Allah ya biya masa Amin.
akwai masu marasa lafiya da masu damuwa da suka zuba duka suna buƙatar na'am akan a duka Allah ya su buƙatar alkhairi akwai wanda ya ga alƙur'ani ma Mm.
yanzu za ka buɗa ɗaya shi ma ya ce a roƙa masa Allah buƙatunsa da damuwa Allah ya yi masa Amin.
akwai bayan Allah da ta kawo mana fankoki guda biyu ta ce a sa a masallacin nan ubangiji Allah ya biya mata bukatun tana alkhairi ya kara mata zaman lafiya da mijinta ya wa ƴaƴanta albarka ya ba mata albarka Amin. Akwai wata baiwar Allah ba abin nan Habiba Musa jiya ta kira ni cewa ba ta da akawun na foundation da take turawa don haka amma tana da akawun dina. Don haka ta tura kuɗi naira dubu ɗaya ita ɗari biyar mijinta ɗari biyar. Ta ce a sata addu'a Allah ya biya musu bukatunsu na alheri. Kuma lallai dubu ɗayan ta shigo na ga wannan sako da ta turo. So ga dubu ɗayan nan na mika muku Allah ya samu dace. Allah ya biya mana bukatunmu na alheri. to muna cikin addu'a jama'a irin ta addinin musulunci yawwa insha Allah ta'ala eh Allah muna roƙon ka muna tawassuli da sunayenka masu tsarki da siffofin ka madaukaka Allah ka yaye mana dukkanin matsalolin mu Allah ka yaye mana dukkanin damuwar mu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu ubangiji madaukakin sarki ka sa aljanna ta zama komar mu akwai abin da shi malam ahmad ya sa a gaba wanda ba sai mun faɗa muku meye ba amma muna buƙatar a sa shi a addu'a Allah ya sa yi wannan abin lafiya ya kuma gama shi lafiya Allah madaukakin sarki kuma ya sa ya zamanto sanadiyar ci gaban addini da shi da al'ummar musulmi gabaki daya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم